وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha biyu ga watan jimadar ula shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da 27 ga watan sha biyu shekara ta 2020 miladiya jiya mun fara karatun muqaddima fi bara'ati al-muttabi'ina min jara'ati al-mubtadi'ina wa iftira'ati al-mubtadi'in al-mubtadi'ina kai jara'ati al-mubtadi'ina wa iftira'ati al-mubtadi'in littafin al-jawharatu al-farida na imam al-hafiz al-hakimi rahimahullahu ta'ala yace inni bara'un min al-ahwa wa ma waladat wa walidinha al-hayara sa'a ma waladu والله لست بجهمي أخا جدل يقول في الله قولا غير ما يرد yana baranta kansa cewa shi ba ba ba jahami bane na muku bayani akan wato yan jahamiya da aqidar su yan jahamiya me yasa malamai suka ce batattu ne mabiya jahm ibn safwan wanda bayaninsa ya zo a cikin siyar alamin nubala jiya na so yau mu karanta tarihin jihar din ma na manta wala Allah insha Allah kafin mu gama littafin za mu karanta in kuma wani zai zo ya mana dan bahasi ya zo ya hutar da ni karanta mana tarihin jihar ibn safwan a duba mizan al-itidal a duba siyar alamin nubala a jiya yake shi jihar ibn safwan dalilin da ya sa aka badda shi aka ce dan bid'a ne da sauransu um, aƙidin wato maganganun shi wannan bawan Allah ko ta wannan aƙida ta ƙungiyar bid'a ta jami'a muninta ya kai shi yasa malam ya barranta da ainihin wato masu wannan aƙida din tabbas a lokacin tabi'ai aƙidar ta yaɗu sigaru tabi'ina sun illata wato 'yan bidiyar wannan lokacin sun illata aƙidar musulunci sosai sun yi wa musulunci barna ba kaɗan ba kenan limakalatihi wato asaru halbalik fi ita'afi al'aƙidar islamiyya fi zamanihi a lokacin shi jaham haka bayan zamaninsa akwai abin da ya illatar magana cewa alkur'ani dinnan halittansa aka yi alƙaulu bi khalqil qur'an idan ka ji ana cewa alkur'ani halittansa aka yi halittar Allah ne to wannan jaham shi ya kawo wannan wanda daga bayansa khalifatul ma'mun ɗaya daga cikin wato mu'tazilawa cikin halifofin banil abbas ya yi tabanni ya ɗauki wannan zance na cewa alƙur'ani halitta ne ya yi ta azaba wa malamai da ba su yadda da wannan aƙidar ba a lokacin ya zubar da rayukan mutane shi khalifatul ma'amun halifan banil abbas wato ya kashe mutane kisa da zubar da jini sosai akan malaman da suka ƙiyadda ko mutanen da suka yarda da wannan aƙida cewa ƙur'ani halittansa aka yi wannan jam ibn sufwan shi ya zo da wannan aƙida ɗin wato mutane sun wahala ƙwarai da gaske ba don allah tabaraka wa ta'ala ya tayar da wasu malamai tsayayyu na ahlus sunna irin su imamu ahmad ibn hanbal ash-shaybani wanda ya rasu shekara ta 241 ya tsaya sosai ya yaƙi wannan aƙidar ta cewa alƙawli bi khalqil qur'an wato abin da nake son ce muku dan bid'a yakan iya tayar maka da ƙura ya shuka wani bala'i bayan ya mutu da shekaru ya bar malaman sunna su ta azabtuwa akan wannan da haka kaga bayan yayi wannan abun imamu ahmad wani irin azaba da imamu shafi'i ba a yi musu ba kan wannan duka kashi har sai da wasu ma suka ɗanyi tawili don su tsallake dukan da ake ta musu da azabar da ake musu amma alhamdulillah imamu ahmad ya yi amfani da dukkan karfin da allah ya bashi kuma ya jure wa dukkan musibu da allah ya ɗora masa har allah ya bashi galaba akan a'da'ullahi minal mu'tazila maƙiya allah cikin mu'tazilawa su ne masu yada wannan fikira wato ta cewa ƙur'ani halittarsa aka yi da waɗanda suka yi tarayya da shi cikin malamai da suka goyi bayan shi imam ahmad suka bushe wannan wuta ta ainihin wato yada sharri da masifar cewa ƙur'ani wato halittar allah ne akwai littafin mihnatu khalqil qur'an a cikin manaƙib na imamu ahmad ibn hanbal na abin faraj ibn aljauzi ya yi bayani idan an duba tarihin imamu ahmad duk wanda ya duba tarihin imamu ahmad to zai duba mihnatu wato halƙil ƙur'an jarraba wadda imamu ahmad ya shiga akan yaƙar bid'ar cewa ƙur'ani halittarsa aka yi akwai malamai da yawa da suka yi raddi wa wannan kungiya ta jahamiya din ba shi ba ni sunansa hafizul hakami kadai bane ba da yawa daga cikin manya-manyan malamai sun yi rubutu masu kyau kuma sun yi raddi wa wannan masifa ta jahamanci daga cikinsu akwai imam ahmad yana da littafi ar-raddu alal jahamiyyati wa zanadiqa wannan littafin yana da kyau ɗalibi ya same shi littafi ne mai kyau a wannan babi na raddi akan 'yan aƙidar jami'a ar-raddu alal jahmiyyati wa zanadiqa imam ahmad ibn hanbal akwai imamu ad-darimi mai sunan ad-darimi yana da littafi mai suna ar-raddu alal jahmiyya ar-raddu alal jahmiyya akwai babban malami ibnu manda ibn manda yana da littafi mai suna shi ma arraddu alal jahmiya arraddu alal jahmiya shekul islam ibn taimiyya yana da littafi bayanu talbisul jahmiya fi ta'asisi bida'ihimul kalamiyya bayanu talbis aljahmiya fi bayani bida'ihim alkalamiyya wasu malaman sun yi rubutu a cikin maganganu haka an ta yadawa masha Allah a duniya kuma malamai suna ta karantawa ɗalibai ilimi suna suna karanta kenan sun gaji waɗannan malamai da suka gabata wajen yakar wannan wannan abin da yake nuna mana wato wajibi ne duk inda ahlu sunna yake yin karar da yan bid'a inda ka samu barna ta bid'a an yi ta to wajibi ne akan ka kafin ka mutu ka sauke hakkin Allah a kanka ka yi bayanin wannan abin bid'a ne ba daidai ba ne ina fata ana fahimta akwai littafi mai kyau alhaƙu damir alhaƙu addamir na wani babban malami ahmadu alkhalili wannan shi mu'asir ne shi wannan littafin ya yi shi ne akan bayani dangane da hukuncin mumine su ga Allah za su ga Allah ran tashi alƙiyama da kuma da'awan khalqul qur'an din kuma da bayani akan takhlidul usa fi nar masu sako a dawamar da su a cikin wuta to malam yake cewa yaqulu fillahi qawlan ghayra ma yaridu dan jami'a ko yana faɗa akan Allah irin zancen da bai zo ba wato abinda ba a faɗa a nasi ba suna da maganganu na ɓatanci ga ubangiji tabaraka wata'ala jam ibn safwan ya ɓata sifofin allah tabaraka wata'ala da maganganun allah tabaraka wata'ala ya ɓata bayani akan imani da allah duk mai hankali mai basira idan ya ga maganganun jam ibn safwan akan babi na aƙida da imani to ya san cewa bid'a ce zalla babu shi a cikin alkitabu babu shi a cikin as-sunna yace yukazzibuna bi asma'il ilahi wa awsafil lahu bal li dhatillahi qad jahadu su waɗannan yan bid'a yan jahmiya wato suna ƙaryata sunannakin ilah mana wani aƙida ce ke fashe maka ita yukazzibuna bi asma'il ilahi sun ƙaryata sunannakin Allah wa awsafil lahu da sifofin Allah bal li zatin lahi qad jahadu sun ma ƙaryata ma zatin Allah samuwar zatin ubangiji tabaraka wa ta'ala suna ƙaryata sunannakin Allah suna ƙaryata sifofin Allah la ilaha illallah suna cewa Allahu la yusufu bima wasafa bihi nafsahu ha yaya za a yi Allah ya sifanta kansa da kansa kuma wani ya zo ya ce wai ba za a sifanta Allah da abin da ya sifanta kansa da shi ba ko kuma abin da Allah ya sifanta manzan Allah ya sifanta Allah da shi a cikin sunna ba za a ce wai Allah wato hayyun bane wai ba za a ce Allah a raye yake ba to ba mace yake kuma ba za a ce Allah alimun ba ba za a ce Allah muridun ba ba za a ce wa Allah mawjudun ba wai sai dai a ce qadirun mujidun fa'ilun khaliqun muhi wa mumitun wasu sifofin da dan adam wai ba zai iya shigan kansu ba su ne kaɗai na Allah amma inda ya sifa ta yi iri ɗaya da na ɗan adam to ba Allah ba a sifanta shi da shi ba za a ce Allah yana da ilimi ba don kai ma kana da ilimi ba za a ce Allah yana gani ba ai don kai ma mai gani ne kuma alkur'ani ya sifanta Allah da wannan sifofi wa huwa sami'u al-basir ƙaryata Allah kenan wai la yusufu Allah بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم هذا أن قرية القرآن ني أم ننكو الله يا يمس إنكاري يتي عالم الغيب كذا عالم ني أو نقول عالم الغيب والشهادة إن الله عالم الغيب والسماوات عالم الغيب والسماوات والأرض أو تعالى تندبايا سوء أي زنا kenan wannan yana nuna an fi ƙarfinsa ne ba bawa shi yake da dama ya yi abinsa in ya ga dama kuma ya zama mutumin kirki ba hannun Allah a ciki kaga wata batar kuma waɗancan kuma 'yan jabariya da muka karanta da ku a baya su kuma suka ce duk abin da bawa ya Allah ne ya yi komai eh komai in ka je ka sha giya Allah ne kai ka sha giya saboda ka bai halatta Allah ya maka azaba ba a'udhu billah eh me yasa saboda ai shine yake da iko a kanka su ba su ba Allah zabi wannan dan adam zabi ba mu'tazilawa suka ce duk fasiki duk mutumin da yake fasiki ne a cikin wannan al'umma din to yana wata gada ne da ake ce da ita manzila bainal manzila chaini manzila bainal manzila chaini wasu ma'aune ne guda biyu ya fita daga imani amma bai shiga kafirci ba fasiki ya fita daga imani amma kuma me bai shiga kafirci ba a duniya za a yi masa mu'amala irin ta musulmi amma a lahira dan wuta ne har abada subhanallah suka ce wannan fa dole ne Allah ya sa shi ma a wuta suka ce yajibu ala Allah idkhaluhu wajibi ne Allah ya shigar da shi wuta kuma in ya shiga har abada bai zai fita ba mu'tazilawa ba su taɓa yadda da hadisin ceto ba a gurin ba mu'tazile magana ma wai wani ya shiga wuta wai annabi ya ceto shi babu saboda su aya wajen su in ka shiga wuta tsindim ne kawai ba maganar wato ceto kwata-kwata ba maganar wai hadisi da ya zo wai a wannan hadisin da ya zo ke magana akan za a cire masu saban Allah daga wuta a dawo da su aljanna a wanke su a wani ruwa da ake ce da shi ma'ul haya mutala ba sai da wannan ba duk wani wanda kaji an ce ma ba mu utazile ne to aqida su kenan shi dan dan dan wato dan Khalidi ne biha abada ne duk wanda tsotsayi ya kai shi wuta baya fita suka ce su a wajen mu'tazilawa al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkari da yadda kaji al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkari to abinda ake nufi kayi fito na fito da shugabanni a zalimai shine al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkari kawai kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari da Allah ya faɗa kawai a yaƙi shugabanni a fafata da su shine al'amur bil ma'ruf wan nahyu ani al munkar wannan shine kaɗan daga cikin aƙidan wato mu'tazilawa a da suke bauta Allah da shi malamai sun yi rubutu sun tona asirin wannan muguwar aƙida sun yi bayanin fasad ɗinta littattafai masu yawan gaske kwarai da gaske wanda yake so zai iya bincikawa ya samu waɗannan littafai kuma wajibi ne mutum ahalus sunna ya zama yana da masaniya akan irin waɗannan littafai don je ka fada cikin halaka um, littafan aƙida na malamai ahalus sunna ƙalla ka samu littafin aƙida face sai ka samu malami da malaman ahalus sunna wato ya yi bayani akan aƙidarsu akwai 'yan jabariya au aka jabarin da mai littafin ya faɗa su ma ya baranta da su tare da mota zilawa ɗin kamar yadda na faɗa su sune suke danganta aikin da ɗan adam ya yi ko ya yi ko kar ya yi duk daga Allah ne to su jabariya ɗin kashi-kashi ne da wanda suke ganin duk abin da kai Allah ne ya yi kawai in kai zina Allah ne kai ka kai inda baya so aida bara ka je kai ba in kai sallah ma Allah ne so ka je kai sallah inda sallah yake so ba sai sa a ta sallah ba so su kai abin ba daɗi wallahi akwai aljabariyatul khalisa waɗannan ƙungiya ce da take la tusbitu lil abdi fi'ilan kwata-kwata kwata-kwata bawa bayi da wani zabi duk abin da ya Allah ne ya yi wannan su ne aljabariyatu alkhalisa akwai aljabariyatu mutawassita waɗanda su 'yan tsakatsaki ne su kuma yusbituna lil abdi qudratan amma ghairu mu'assira asalan ma'ana bawa yana da kudura amma kudura ba ta da tasiri to wannan su ma 'yan jabariyan ne sai ya ce bisayi ati alal qadari yantaqidu abinda yake nufi wato suna aikata ayyuka munana sai su ce Allah ne ya sa aka yi wannan aikin ma'ana kaddara ce suna naƙadi wa ainihin wato ƙaddara ɗin kuma wa yahtajjuna bil qadri ala fi'lihi ko ala fi'lihim laha kalla wa lastu bi shi'in akha daghalin fi qalbihi li sahabi al mustafa hiqdu ko haqadu huqadu kalla wa lastu bi shi'in akha daghalin fi kalbihi li sahabil mustafa huqadu ni ba dan shi'a bane in ji malam aka dagalin in an ce dagal a larabci ana nufin wato fasad ko kuma masu kullata a cikin zukatansu ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ni ba dan shi'a bane mai lalatacciyar zuciya sam wanda yake kullatan li sahabil mustafa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wato yake hikidi a gare su duk dan shi'a baya son sahabi malam ɗaya daga cikin bala'in da ke tattare a cikin aƙida shi a kenan in dai za a ambaci sabon annabi to suna cikin bakin ciki da bacin rai su kuma ba wanda ya musu laifi a duniya irin sabon annabi jiya nake ganin wani shekarar da nake ganin an tura shi a facebook ya yi karatu a masallacinsa da kujera da komai an kafa masa yana tsine sai da umar da abubakar albarka ƙarara yana umar ai kafiri ne abubakar waɗannan akwai kafiran da suka fi su ce mutane ba kwa tsoron allah yanzu waɗannan kazaman mutanen su ne musulmi wallahi mala yana yawan mutane karatu a masallaci suna ta kaɗa kai suna murma mala Allah raba mu da bala'i malam to za mu tashi akan bayani akan inshiya din insha Allah za mu ba da hutu na wannan karatun zuwa wani ɗan lokaci za a ji sanarwa za mu dawo insha Allah ina da ita tafiya da zan yi in Allah ya rubuta so in na dawo za ku ji ranar da za mu ci gaba bi mashi'atillah daga sati biyu dai isa ma haka كويس إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته